in aka ba mutum kariya to an dora shi a bisa hanya cewa duk abin da yake irin wannan abin da ya faru a cikin wannan ka'idar to ya aiki da ka'idar shi ne sai ka'idar ta ba shi amsa ne da aka ce za a tambayoyi kowace ba a yi tsakanin ba shi kenan za a rage ana zama kuma ba gane abin da ake yi amma tambayoyi da aka kai aka aka yi waɗanda suka dace da ka'idojin da aka yi da shirin ka'ida mutum yake nema to shi ke nuna ya mutu ya karatu amma idan ya ɓangaro wani abu kan hali yana cin ka'idar kuma ya tambaya a kansa to kuma wannan yana nuna cewa yana da tattaro a cikin fahimtar karatu so da haka da yawa ana yi sa kai amma dai ga wasu daga cikin samun jama'a ya taimaka musamman da gajiya ko na lokacin yada domin ya amsa tambayoyi daga ɗaya zuwa ne abin da ba zai fi cin sha Allah tambayoyi guda biyar ba sauran kuma suna nan wasu sun an amsa su a tambayoyi in a karatu ba da ba mutum ya halarci karatu in farko wasu kuma sun yi laifi shi ya sa wata matsala an tattauna da wasu kuma sun yi zai tambaya wallahu a'lam akan wakilla ya tambaya ta wannan shafi da don kuncin mai aiki don faranta wa mahaifin sahari yana aiki na alkhai wanda Allah ya ce a yi na kyauta ta duniya amma yana yi kuma dan iyaye na su ba mahaifi ba kan su ji daɗi shi wannan a wani bani zai fara
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد bari kafin in ba da amsar nima in yi tambaya yana son ya faranta ma mahaifin shirai sai mahaifin ya ce yi zana zai yi sai mahaifin ya ce yi shirka zai yi to kenan yana yin aikace-aikacen da Allah ya ce a yi ma mahaifi don su faranta ma mahaifi rai ko ba ka ba da haka a wannan lokaci shine wancan ka'idan da muka faɗi cewa duk aikin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗe ta da wani ruhu da ake samu baya shiga cikin babin tauyi ikhlasi so dama in zaka yi ma mahaifinka biyayya zaka yi mishi don ya ji zafi ne zaka yi mishi don ya ji daɗi ne ai ko ba haka bane har manzo Allah sasa a cikin hadisi yana bato akan cewa aljanna kana karkashin iyayenka idan mahaifinka na jin zafinka to shine sai ka shiga aljanna ko ko in yana jin daɗinka ka aljanna mata na karkashin mijinta in yana jin zafinta ko in yana jin daɗinta kila kun gane wato wannan akwai nasoshi da suka yi bayani akan kyautata mu wasu ɗaiɗaiku amma za ka yi shi ne domin su farin ciki ko mummuni na ɗan uwanka idkhalu surur fi qalbi rajulin mu'min ina daga cikin manyan manyan al'amara yanzu ina son zan yi aiki na don Allah amma ina son kauna ta shiga tsakanina da kai shi ne ta hadu ta hadu ina son kai farin ciki don na ga kwana baka ci kai da iyalanka yau gurin ɗauki wannan buhun shinkafa in kai maka yau da kai da iyalanka za ku kwana cikin farin ciki to na abu ma ci karo da nufin Allah ba umarnin Allah ya da dokokinsa so shi sa kamar yadda malam ya faɗi idan da an fahimci ƙa'ida idan kai aikin Allah wanda Allah kuma ya faɗi wani romo na duniya da za a samu to wannan aikin bai ci karo da ikhlasin bawa ba ba iyaye ba ma mummune ma kai ba mummune ba ma kawai duk wani mai danyen hanta ka ciyar da shi ya ci abinci ya koshi Allah zai farin ciki shi ma zai farin ciki kuma wannan zai iya zama sanadiyar shiga aljanna karo ta shiga aljanna saboda ta ciyar da kare akwai gantalallen abu kaman kare gantalalle amma ta ciyar da kare kuma Allah ya ji daɗi ta shiga aljanna kila kun gane ta yi ta faranta wannan karan ya warke daga matsalolin damuwarsa kuma babu shakka in kai musulmi ne zaka ce kai bari ma in yi kaza aiki da lada so irin wannan babu nufi akan wannan wallahu a'lam
amin wanda mai yake cewa mutum ne gabatar da aiki amma akwai riya kafin da fahimci karatun kamala shin zai canza aiki ne
to wallahu a'lam wato idan mutum ya riga ya gabatar da aiki sai da aikin ya ƙare sannan sai ya ji batu akan ikhlasi to kaga da aikin ya riga ya ruguje a gurin Allah amma falalan Allah da rahamansa zai iya dawowa ya gyara mutum aikin kila an gane akan ka'ida wancan aya da muka karanta akan akan munafiqai illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin a lokacin Allah zai iya dawo da ikhlasin bawa akwai wani daga cikin sahabbai ba zan iya tuna sunan shi ba ya tambayi wani daga cikin ko tabi'ai cewa na ga kayi windo ko Abu Hurairah ne ko wanda daga cikin sahabbai me yasa kayi windo a wuri kaza sai ce saboda rika samun iska ya rika shigo mu sai ce ka da ka ce dan ka rika jin sallah kiran sallah sai ka ji kiran sallah kuma sai iskan ya shigo sai ce to na gyara niyyata kun gani kuma hadisin annabi sallallahu ya tabbatar da wannan ma'ana da manzo Allah sallallahu alaihi sayyidina Umar ya ce mishi ya manzo Allah ina son ka a duniya na ta son ka sama da kowa in ka tsama kaina sai annabi ya ce da sauran wurina aka ba sai ya kai Umar ai sai ka so ni sama da kanka sai ce to ya annabin Allah yanzu ina son ka sama da kaina sai ce al'ana kila ka gane ka ga ba a ce sun da yamma annabi a baya ya gurbace ba so da haka ala ayyuha alfalalan Allah da rahamansa ko da bayan mutum yayi aiki bayan tsawon lokaci sai kuma ikhlasi ya zo mishi daga baya kyakkyawan zaton da muke ma Allah zai dawo mishi da aikin shi kuma ya bashi sakamako kyakkyawa akai wallahu ta'ala a'lam
wannan kwanaki ke wani cewa ya halasta niyyar mace ta kasance tana son ƴaƴan da su da shi alƙur'ani amma da wasu samu da duniya da tarayya nasallallahu salamata wa lafiya ki cire wannan ta duniya ki cire ta duniya wato Allah subhanahu wata'ala ne yaron falala ne kaga duk wanda ya bi hanyar Allah to sai Allah ya ɗaukaka shi a duniya a bisa ƙa'idan wa'atina hu ajrahu fil dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin amma ba ya nufaci duniyar ba kila an gane ba ya nufaci duniyar ba ya nufaci Allah to shi kuma Allah baya kunyata nan shi Allah yana jin kishin waɗanda suke kusa da shi so da ka annabi Ibrahim ka ga ya nufaci Allah ne kawai amma kuma sai ga Allah ba shi a cikin ajawo fi duniya ga ƴaƴa mutanen kirki da har gobe duk wani ɗa tun daga zuwan annabi Ibrahim duk wani annabi da Allah ya aiko to cikin zur'an annabi Ibrahim saboda ko dai annabi Isma'il ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga annabi Isma'il ɗa ne da annabi Ibrahim da haka annabi Muhammad ɗa ne da annabi Isma'il ko kuma sasan annabi Ishaq ومن وراء إسحاق يعقوب daga annabi ishaq aka sami annabi yaqub aka sami annabi yusuf daga nan aka sami al-asbaq aka sami annabawa duk wani annabi da yazo bayan annabi ibrahim to cikin zuran annabi ibrahim akwai darajar da ta wuce wannan a ce ƴaƴan ka san zama manyan mutane annabawa Allah na yaban su sunan su qur'ani yake kamawa ai babu darajar da ta wuce wannan to amma wannan ya bata mishi aiki bai bata ba to ke na faci Allah sai Allah ya haɗa miki duniya da lahira amma wanda ya nufa su duniya da lahira in a cikin wancan ƙa'idan ne abinda nasu ya zo da shi a haɗa babu laifi in mutum ya nufa su duniya da lahira cikin abin da ya waje mai tsarkake to wannan mutumin ya faɗo ba zai samu duniya ba kuma ba zai samu lahiran ba sai dai wannan bai kora so ƴaƴan in suka kusanci Allah za su samu ladan a wurin Allah ba amma dai ita uwan ba ta da ladan tarbiyya ba ta da ladan taimakon da taimaka ƴaƴan ta rika tashin su da daddare suna muraja'a suna hadda ta rika kai su gurin malamai na Allah ta rika yin musu addu'a boye dun dai su samu kawai daukakan duniya da na lahira a'a ya waje bai zama na lahira ne kawai to shi kuma sunnan Allah duk wanda ya samu lahira sai ya hada mishi da duniya kila kun gani sunnar Allah ce duk wanda ya samu duniya lahira sai ya hada mishi da duniya mafi karanci shi ne Allah baka kyakkyawan ambato ya warkar da kai daga matsalolin duniya kamar yadda muka karanta a baya والعلم عند الله آمين يا شيخ
sai tsawon gobe suke cikin takardu ina ganin an tattauna mara ya yi da sai a tura masa amma da sai a amsa su daga baya ko da ta social media za a yi insha Allah wanda ba da shi ne shi cancanta amsa su wannan mai tambaya na ƙarshe yana cewa ne shi ne siyasa wanda kuma ya bugu da misali da yin siyasa da ƙarancin ikhlasi da tare da su shi yana son ya rika kyauta da ikhlasi da abuyi amma tunaninsa ya zai yi aikin mutane yace wallahi yana son ya yi
to wallahu musta'an wato wato shi yasa kila wato manzo Allah ya faɗi gaskiya mata kuna da karancin addini da karancin hankali sa- in ka auna ku da maza wallahi ban ga abin dariya a cikin nan ba abin da shi ke tambaya a kai ne ba ba ku kuɓuta daga yi shi ba ke ma ba ki kuɓuta ba kawai din yanzu shi ya ce shi dan siyasa ne amma na rantse da Allah wannan cutar ni ma tana damuna ni ma ina son in kusanci Allah don ina son tauhidi na da imani na ina son ɗaukakan gidan lahira ina son Allah ya san da zamana amma kuma ga matsalolin son a sanin nan yana ta bijirowa mun fa karanta daga cikin magabata su fiye da sauri Sa'ad bin Abdullahi Tustari Yusuf bin Asbab duk mun ka karanta zantuttukansu akan hadarin ikhlasin nan da wahalansa. To menene in wani ya tambaya kuma sai ka kwashe da dariya? Ki bari sai lokacin da ke kika kubuta. Kin wuce wannan matsala. To in ya so sai ki dariya keta. To ka ga ko sai aljanna. Sai aljanna kenan ba wai a duniya ba. to da ka nima wannan matsalan da ɗan siyasa ka kawo nima haka na nake jinta a cikin zuciyata da ni da kai duk aiki ɗaya za mu yi yanzu abin da muka karanta na gaskiya ne aikin shi shi ke nan magana ko siyasa kake ko limanci kake yi ba duka na sanya hannun riga ba ko kai ne limamin maka ko na madina ko na ma'awiya ko na ibn abbas duk abu ɗaya ne abin da Allah ya ɗora masa yi na abubaka kuma tilas ya yi ya ɗora mana na aisha tilas ta yi ya ɗora ma al'imamu malik da al'imamu ahmad bin hanbal da shekul isra'il ibn taymiya ya ɗora masu mala abubakar gumi dole su yi shi ne Allah ya ɗora miki ya ɗora min ya kuma ɗora ma ɗan siyasa ya ka duk abu ɗaya ne kawai yanzu in ka ji hanyoyin da aka kawo yadda za ka samu ikhlasi sai ka bi su don ka samu ikhlasi shugaba an ɗora mishi ya kula da haƙoƙa da maslahan mutane to ai tilas mutanen zai ma amma wa yake tsoro yake ba su haƙƙinsu Allah subhanahu wa ta'ala sai da Umar ya ce ina tsoron jaki ya kintuɓe gobe kiyama Allah ya tsaye da ni mun tambaya da ka shi Allah yake tsoro da ka zai gyara majaki hanya ballanta na mutum ya ƙi shiga baitul malin al'umma yana tsoron matsalin da za ta same ni a gaban Allah ya ƙi yadda ɗan shi ya zama shugaba saboda ya ce abin da na ɗauko ma gidanmu ne kaɗai ya ishe mu da haka shi Allah yake fuskanta amma kuma ai ce da su mutanen zai ma zai yi ne ya ce zan gyara muku hanya amma ban san kowa ya sun yi na gyara zai yi ce zan ba ku abinci amma ban san kowa ya sani ka karsu duba amma mene zuciyanka take karanta maka Allah shikenan ka kubuta kuma ga shi mun karanta waɗansu kofofi kayi dan Allah amma mutane sun gani sun je sun ce honorable ka Allah sakar alkhairi kuma honorable Allah ji kan iyaye sai ka ce amin na ce muku wallahi wallahi wallahi malanta ba wasan ba makaita ba ban ma taka hanyar ta ba wallahi to amma wani in ka karantar da shi sai ya zo ya ce maka akara mukalla ka ga wannan akara mukalla mun dadi take mu in dai wannan aikin zan yi aita mun addu'an nan na yarda wani ya zo ya ce Allah ya ji kan mahaifa Allah ya sa suna kyakkyawan matsayi in dai wannan dan kankanin aikin za ka yi ai maka addu'a to ka yarda to amma ne zuciyanka ta karanta maka kawai nan ne sirrin abinda zuciyanka ta baka ko yanzu ne maka dubar bari na ce a to ka je ka yi ba ko ni wannan wallahi in a gurin Allah ba daidai bane ba daidai bane so da haka da ni da kai yanzu da ɗan siyasa da liman da malami da ɗalibi da mata da maza da masu aure da marasa aure duk matafiyan ɗaya ne matsalan mu akan wannan ɗaya ce kowa ya fafataka kawai ya kwashi kansa a gaban Allah wallahu ala amin ya rabbal alamin uwa daga cikin samawa da ke basma da malamai suka ambata akwai in kai a wajen Allah da Allah ya bayyana in kai dan Allah Allah ya bayyana yadda ka koya aiki in yana bayyana bai dama ko alheri da ke wani yaki kuma shi ake wani islami so da in yi dan Allah mutum ya ce Allah ya bayyana yadda da cikin malamai shi Muhammad Hussein Yakubu yana ba da labarin cewa wani yaro da littafi da ya rubuta littafin malamai sun yi dan kawo da littafin da sa suna da cewa kai yau domin isara ce na da sura ba da shi da wani sura ba wannan sura da ba ma da wani asali kun manza da su yana sami muhammadu rasulullah ila kaisa malikin min muhammadu rasulullah ila kisra malikin farisa min muhammadu rasulullah ila al-muqawqi malikin misr da sauransu to da ya halarsa da sa suna ta rubuta littafi littafi misali amma ta saboda ikhlasin su sai rubuta littafi sai ya kisa suna su littafin ya tashi da shi wata ƙasa akwai abokinsa a wacin ƙasar yana duba littafin sun fara karantawa yana fara karantawa can a shafi na rubuta ya ce halin ya kallafa hu sadiqi bula ya rubuta takarda ya aiko masa da ita cewa na ga littafin ka ya yi kaza ne kaza ya sake tambaye su ce ya za ka ce kima mutu wannan ba littafi na ba ya ce littafin ka ne ya ce ina farawa da wasu jumlolin da ka saba yin magana da su na gane kai to wannan ta ka samu ikhlasi so da ka mutu da kimiyya yan uwa duk abin da ake yi addu'a nan kan wasa ne ta ba na Allah ya addu'a ita ce mai tsira ta sannan na biyu da cikin samaratu da Allah su kuwa akwai tabbatar da kai a aikin ba za ka dina ba za ka dina ba ka fara ikhlasi ya sa annabi Nuhu alaihi salam yi da a wasu shekara dubu ba hamsin bai gaji ba bai dina ba duk wasu asali da da'awa sun yi ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت له وأسررت له إسرارا ده حل يتعجل الدعوة سيدة النبي عليه السلام شكرا دوبا أمس iyaye su mutu ‘ya'yansu su mutu jikokinsu su mutu shi kuma yana nan kuma ana yin wannan aikin bara ɗaya wanda Allah ya sa shi ne ya ji ba addu'ar da ya ba shi da kan shi da ya ji ya addu'a sai da Allah ya ce wani ina nuni أنه لن يؤمن من قوم إلا من قد آمن سورة الكرشيد أكتشي واصنع الفلك بأعيننا sannan sai ƙarshe aka ce rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dajja kaga sa shi aka ce to wannan ikhlasin yi kokari ne sannan abu na ƙarshe wannan hanni na al-tafsirul mawdu'i na alkur'ani muna da bukatar su sosai yan uwa kun ga yanzu wannan wata madda ɗaya ce kawai aka ɗauka wanda alkur'ani ba ta muhimmanci sannan wannan yana rafi zuwa da yan tafiye cewa ba za su iya wannan abu ba ba su san qur'ani wannan su suke yi wacce take ta haɗu da abu biyu a tsakanin wasu jahilci da kuma son zuciya wasu su kuma tsantsar jahilci wasu su kuma tsantsa son zuciya mu duba yadda aka karantar da mu yadda sunnonin manzo Allah sama su karka fassara waɗannan ayoyin da alqur'ani ya magana a kansu so da haka waɗannan da'awoyi da suka tsaya wanda cikin da akwai kakanninsu amma dai a irin wannan lokacin namu abin ya fi haɓaka wannan kafafen sada zumunta ina ina ina ina nanatawa har sun zo da alheri sun zo da kishi da alheri to daga cikin kishi da alheri da suka zo da su shi ne ɗaure kaban zane waɗanda ya kamata a manta da su a ban kasa sai ya zama su ne yanzu ake ɗaukaka social media kafafen sada zumunta na zamani suna ɗaukako su suna bankaɗo su da yawa an zaci cewa wannan da'awar ta ta tsinanci ta mutu ba ta sai dai waɗanda suke kusa da gari inda kila masu yin ta suke sai kuma waɗanda aka ba su su ba da'awar suke ba amma suna da itikadi har ganin su duk mafiyanci kuma Allah maɗaukakin sarki ya kaskanta su a rayuwar duniya ma laga duk wani abu na tagomashin rayuwa na abin da za a ce san barka ba ta cikin shi amma su shi bida ta ban kaɗo su sau da ka ɗan uwa wannan fanni yana da muhimmanci ɗaya ne daga cikin ayyukan da malaman mu suka yi kuma eh, kamar yadda wasu suke zata cewa sabon karatu ne akwai malamin da ya rubutu sai dai tasirin matsala tun daga zamanin sahabbai cewa sahabbai suna wannan nau'in na tafsirin mawdu'i ko da ba a kira shi da wannan ba wal ibratu bil madamin lil anawi ita ce ka'ida saboda Allah ya taimake mu ma da Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya ku ƴan uwa da kuka zo ga baki daya da na kusa da na nesa Allah ya saka da alkhairi abinda muka koya Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu shi Allah sa- Allah ya sa mu yi aiki da shi ya Allah madaukakin sarki ka sa abinda muka koya ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba ya Allah ka ba